Mai saurare barkanmu da wannan lokaci tare da ni Muslim Muhammad Yusuf ta cikin shirin daga Laraba daga nan Daily Trust. Da yake muna cikin lokaci na Ramadana kuma an taho gangara. Mutane tuni suka fara shirye-shirye da dukufa wajen ganin an zage damtse haikan wajen ibadoji masu muhimmanci a goman ƙarshe da ke tafi. Maganar itikafi da ke zama sunna mai ƙarfi a wannan lokaci kuma jama'a masu sukunin shiga suna kwashe kwanaki kusan goma a masallaci wajen ibada. To amma me ya kamata ku sani game da shiga itikafi? Waɗanne abubuwa ake son mutum ya kiyaye yadda zai shiga salim alim ya fito. Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba matakin yin itikafi da abubuwan da ya kamata ku sani game da hakan. Wasu da na zanta da su da ke fatan shiga a karan farko sun bayyana min shirinsu da abin da yasa suke ƙoƙarin ganin sun ƙara ƙaimi wajen kusantar Ubangiji.
Sunana Umu Sama Umar daga nan jihar Sokoto magana akan niyyar da na ƙudurta akan itikafi in Allah mai rai da kowa da komai ya kai mu ina da yakinin itikafi na a cikin jihar sokoto wato a makarantar danfodiyo usman university danfodiyo in allah ya kai mu ina son itikafi na kwana tara ko kwana goma yadda azumi yakan kama kenan akwai abin da ya ji hankali na shine ganin yar uwata sista ta ta itikafin na ita ma wanda bayan fitowar ta samu albarka da yawa wanda haka ya ji hankali na akan nima me zai hana in shiga cikin wannan itikafin domin in ƙara samun kusanci daga mahalicci na ba ma wannan ba itikafi babbar ibada ce tana ɗaya daga cikin ibadu wanda aka fi yin su a cikin watan Ramadana. Sannan itikafi Allah ya faɗe ta a cikin Alkur'ani mai girma inda yake cewa kada ku rungume su alhalin kuna itikafi a masallaci. Wannan yana cikin suratul Baqara aya ta 187. Sannan itikafi zai bani dama in samu kusanci da na a yayin da zan keɓance ni kawai don yi ma Allah ibada sannan Allah ya ce ma wa maka laqatul jinni wal insa illa li abudun ba na ci aljani da mutum masu don su bauta mini sannan zan samu lokacin da zan yi ta karatun Qur'ani in yi tasbihi in yi ta hailala in yi ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dai sauran wasu ibadu da ya kamata a ce wani musulmi yana yin su abu kuma na gaba shine zan iya cewa zaka ga cewa ittikafi yakan cire mu daga yin wasu ɗabi'o'i yauwa na gulma tsintse da tsegumi kallon fina-finan banza jin kaɗe-kaɗe da kuma raye-raye da sauransu.
sunana usman muhammad yahaya mazaunin rigasa kaduna najeriya wannan bayani da aka yi tambaya akan itikafi ina son shiga itikafi ne saboda in ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan wata mai tarin albarka wato watan Ramadana wanda muke roƙon Allah da ya sa mu dace da dukkan alkhairin da ke cikin sa kuma ya sanya mu cikin bayinsa yantattu a cikin wannan wata mai tarin albarka insha Allah ina so na shiga a goman ƙarshe ne in Allah ya kai mu masallacin da nake so na shi ne masallacin Sheikh Ahmad Adam Algarkawi da ke Kinkinau nan Kaduna Najeriya sannan cikin yan shirye-shiryen da nake yi na shiga wannan itikafin ina son dan jane da yan kayayyaki na yan jallabiyu na kaman guda uku ko hudu na dan abinci na kayan shayi haka da sauransu wani dai ba zan shagalta da wasu abubuwa ba haka sannan cikin dokokin da ke masallacin shine ba a buƙatan yawan surutu ko a je a haɗa wani grup ana hira ko a je ana wasu abubuwa wanda ba su kenan ba ko a je a tare a wurin bayi ko wurin alwala a zauna ko waya mutum ya je da waya na chatting maimakon mutum ya zo ibada ne kusanta zuwa ga Allah sai ya dauko waya yana chatin ko kaga mutum ya kunna rediyo da safe ko zai BBC ko Deutsche Welle ko ya dauko ta jarida yana karanta a'a wannan suna cikin dokokin da ke wannan masallaci wanda kuma ina kokon Allah da ya bamu ikon kiyayewa sunana Kamal ina zaune a unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya kuma dalili da yasa zan shiga itikafi saboda bautar Allah ina so na sami keɓancewa tsakanina da Allah in yi bauta in yi ibada mai tsafta da sauransu kuma zan shiga itikafi insha Allahu goman ƙarshe ina nufin azumi na ashirin insha Allahu zan shiga itikafi kuma dokokin da ake kiyayewa akan itikafi su ne ka keɓance da duk wani abu wanda zai shagalantar da kai daga duniya musamman misali waya ko fira haka da abokan da kuke misali itikafi da sauransu kuma waje ne wanda ake son ko da yaushe ka kasance cikin bautan Allah musamman karatun alkur'ani da zikirori kala-kala ne kuma dokokin da masallaci suka ɗauka shine ba a yarda ma wani ya kawo ma abinci ya tsaya firar ta wuce ta minti ɗaya ba daga zaran ya baka abincin ka wuce akwai dokoki kala-kala da suka ɗauka wanda ba a tsayawa a harabar masallaci babu fira da abokin wanda kuke itikafi da shi To akwai shawarwarin waɗanda suka taɓa shiga itikafi kuma suke da niyyar hakan a wannan karo da abubuwan da suke tunanin masu zuwa a matakin farko ya kamata su sani. Sai dai kafin nan bari mu ji yadda ya kamata mutum ya yi itikafinsa da kuma yadda ya samo asali da abubuwan da ake so mutum ya yi. Sheikh Ali Dan Abba malamin addini ne a jihar Kano ya mana ƙarin haske.
wani abu ne na sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana nufin killace kai ko boye kai ko zama a cikin masallaci ba tare da yin wani abu ba face sai dai ibada Ah, ya tabbata cikin hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda wanda ya ce ya ta kifin ashir al-awakhir min ramadan wato annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana shiga itikafi na gwargwadon kwanaki guda goma a lokacin watan ramadan to cikin ayar da Allah tabaraka wa ta'ala mana bayani akan lazuntar masallaci din da ke bancewa shine ayar da take cewa idna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lit ta'ifina wal aqifina wa ruk'i sujud wato mun rike alkawari tsakanin mu da ibrahim da isma'il dansa cewa za su tsarkake wannan daki na ubangiji saboda masu yin tawafi da masu itikafi sannan masu yin sallah su ne masu ruku'i da kuma masu yin sujjada to wannan ayar ta tabbatar da cewa ana lizumtar masallaci saboda yin da'a ga Allah da kuma neman kusaci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan wata ayar ta ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku kuskura ku rungumi iyalinku matukar kun riga kun shiga cikin wannan itikafi to saboda haka wannan da ya tabbatar da cewa a shari'a da littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijma'i to duk sun tabbatar da wannan alkhairin wani alheri ne wanda manzon Allah bai wasa da shi ba domin lokaci ne na musamman da mutum yake zuwa domin ya taimaka wa ruhiyarsa ya taimaka zuciyarsa ya taimaka gabansa da kuma samun canjin halayya ta yadda mutum zai samu kusaci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Me Ya- ake ya tsammanin mutum ya lizumta a lokacin da yake itikafi?
to abin da ake so alizumta ana son alizumci karatun alkur'ani na filfili karatu a wannan istighfari kamar zikirorin Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan su ake son a takaita a kansu bangaren yana jin hanabila da malikiya ne to su wani bangaren su sun tafi ma akan cewar ilimin muka daban waɗanda yake misali ko ilimin hadisi ko kuma wani nazari ko bincike ko karanta jarida to wannan duk baya daga cikin abin da ya kamata a ce mai itikafi zai yi zai shigaltu ne neman samun kusaci din nan wannan da'a din to kuma ana samun wannan ne da karatun alkur'ani da ambatan Allah da istighfari da addu'o'i da waɗannan da na filfili su ne abin da ake bukata lalle ya shagala da su ko da akwai wata halka da ake yi ma na karatuttuka ko wane ne to malamai sun nuna wannan ma ba dole sai ya shiga bai fi shagaltuwa da waccan amma wasu na ganin cewa ana tafsiri a cikin nan to kaga hidima ce wadda take ta alkur'ani to da haka wannan zai iya zama kuma ya halarta Mm, Kamar karanci kwanaki nawa aka bayyana za a iya shiga itikafi ko dole sai kwana goma?
to ana iya yin shi kamar yadda malamai suka bayyana a yini ɗaya ma ko kuma wasu yan awanni ko kuma yan kwanaki guda uku misali ya danganta da abin da ka ɗauka amma idan mutum yana son ya cika wannan sunnar ce to ya cika sunnan nan da ɗaukar waɗannan kwanuka guda goma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi a cikin wani hadisi ma na Abi Huraira ya nuna cewa ma a duk da duk kwanaki goma goma ya dinga yi amma lokacin da shekarar da Allah ya karbi rayuwarsa ta zo to wannan shekarar ma sai da ya kwana ashirin ma yana yin wannan itikafi din to da haka daukan dai abin da ka zo gurguru za ka iya yi tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha sannan kuma fattaqullaha mastata'tum mutum ya ji tsoron Allah gurgurun iyakansa Allah baya daura wa rai sai abin da ya san ran nan za ta iya yi in kana da karfin da za ka shiga na kwana goma ka shiga idan ba za ka shiga na kwana goma ka yi na wani adadi kuma mutum ya gane cewa akwai nauyinsa akwai nauyin iyalinsa kada mutum ya gaggawa ta gara kwasa ko wata bananza da Allah yake ya ci bari ya je killace kansa a masallaci alhali ya bar iyalinsa cikin yunwa cikin wahala bai karɓa musu kayan sallah ba da sauransu kuma ba wanda zai ci gaba da kullum masa da su ko kuma a shi ya zama na cewar ya ɗora kansa wahalar da ba ma mai iya kawo masa abinci ya dogara da wani abinci na masallaci alhali ko ba lalle ya samu ba to wannan dai mutum ya zauna ya tsara wa kansa domin shi addinin nan dan tsari ne Mm. Kamar a wace wa- waɗanne irin masallatai ya kamata a yi ko za a iya yi irin a na kamsu salawat da sauransu ko dole sai masallacin juma'a?
a abinda shari'a ta nuna a tafi masallacin juma'a dan saboda shi masallaci masjid jami'a kaga koda ta ritsa da mutum ranar juma'a tun da zuwa sallar juma'a wajibi ne akan maza to kaga bai zama na cewar ya samu matsala idan ya zama na bai je sallar juma'a ba to kuma tun da a ka'ida na da dubban shiga cikin itikafi idan ka shiga adadin lokutan nan da ka ɗiba za ka yi to fitar ka daga cikin masallacin nan laifi ne mutum zai iya bata wannan itikafi nasa idan ya kuskure shi ya fita sai dai akwai larura wataƙila da Allah wata rashin lafiya ce ko kuma guguwar aljanu ko hauka da sauransu to wannan zai iya tafiya daga baya ya samu lafiya sai ya dawo sai ya dora kamar mata wadda ta rilizance shi masallacin saboda haka jinin al'ada ya zo mata to babu damar ta ci gaba da zama za ta kama hanya ta tafi gida idan ya ɗauke saboda haka sai ta dawo sai ta ci gaba da ginawa.
kamar za a iya cewa kenan yawanci ana so mutum ya fita a rana ta ƙarshe kenan da aka ga watan shawwal kenan?
Na'am, to wannan dama shi ne ka'ida. A sunna za ka shiga ranar farko lokacin da za ka shiga a ranar ashirin ga Ramadana. Saboda haka mutum zai shiga, idan ya shiga nan daga lokacin da alfijir ya keto kafin dai rana ta faɗi. Saboda haka mutum ya shiga. To haka kuma lokacin da zai fita idan son samu ne, to ya bari ranar sallah. To sai ya fita ya zarce zuwa sallar idi ya tafi amma wannan ba ya zama to lalle ba matukar an riga an ga wata watan shawwal to shi kenan kuma magana ta riga ta kare amma mutum ya kara wa man tadawwa fa huwa khairullah duk wanda ya yi wannan karin saboda haka wannan kuma alkhairin da sani Sheikh Ali Dan Abba babban limamin masallacin Millati Ibrahim da ke jihar Kano To shin me ya kamata mutum ya kauracewa a yayin da ya shiga itikafi da kuma falala na wannan lokaci? Ku da ka ce mu. Shirin daga Laraba kuke saurari daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos a jihar Plateau a kan mita 93.3 da Freedom Radio a kan mita 99.5 a kanan Dabo. da Nats FM a kan mita 89.9 a Yulan jihar Adamawa, da Badagi Radio a Minan jihar Neja a kan mita 91, da Progress Radio a jihar Gombe kan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto kan mita 95.5, da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maidugurin jihar Borno, da Alfijin Radio a kan mita 91.5 a Katsinan Duku, sai kuma ta kafar intanet a trustradio.com.ng. madalla shin ya kamata mutum ya biya kuɗi domin shiga itikafi sheikh halliru maraya malamin addinin musulunci a najeriya ya mana tsokaci kan wannan batu da ma falalar itikafi da abubuwan da ake son mutum ya kiyaye domin gujewa kada ladarsa ta ragu duk wanda ya yi itikafi zai samu lada na koyi da annabi banda ladan ayyukan da zai yi a lokacin yi itikafi din sannan kuma itikafi alkur'ani ne ya magana a yi to tun da annabi shi ya zo da alkur'ani babu wani abu da kur'ani zai umarnin a yi face annabi shi ne a gaba da haka shi ya yi itikafi din don ya koyawa mutane yadda ake yi to wannan ya ishi itikafi alfahari a ce alkur'ani ya ambace shi alkur'ani yana cewa antum akifuna fil masajid wato alhalin kuna masu lazumta a masallaci sannan kuma ya ishi itikafi alfahari da mahimmanci cewa annabi ya yi don haka abu ne wanda yake idan mutum yana da hali ya yi koyi ne da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan kuma bin umarnin alkur'ani kamar dama shi ya aka ce a gudanar da shi wato shi itikafi mafi karancin shi dai shine awa ashirin da hudu a masallaci to yana da kyau idan mutum zai yi idan kwanakin da zai ɗiba za su zai kai ga hayar ya samu sallar juma'a misali juma'a za ta same shi to sai ya yi a masallaci wanda yake na juma'a saboda idan mutum yana yi itikafi ba a barin masallacin da ake yin itikafi zuwa wani wuri in dai ba tsananin larura ba to sannan idan mutum yana wannan itikafi ya sani ba zai dinga zuwa koda neman abinci ba haka ba zai dinga zuwa koda daurin aure ba ba zai dinga zuwa koda janaza ba ba zai dinga zuwa gaida mara lafiya ba yana nan a masallacin da yake itikafi din a zuwa lokacin da zai gama wannan itikafi nashi kamar za a iya cewa malam a ina aka samo a fara azumi ko kuma itikafi a goman karshe na azumin watan ramadan akwai wani salsala ne game da hakan
Eh, dalili shine ɗazu na gaya maka cewa annabi ya fara itikafi. To sanda annabi zai yi itikafi bai yi a goma farko ba na Ramadan, bai yi a goma ta tsakiya ba na Ramadan sai a goman ƙarshe. Wanda daga gurin itikafi kawai sai sallar idi. To saboda haka kaga tun da an ce ne a koyi da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. da haka duk waɗanda suka yi haka kaga suna koyi ne da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi domin shi ya zo da addini shi ke koya yadda za a yi addini.
waɗanne abubuwa ne za a iya cewa za su iya rage ma mutum ladar itikafi idan har bai kiyaye ba a lokacin da ya shiga.
Eh yanzu misali kamar yadda kaga akwai wayar hannu yanzu. Idan mutum yana itikafinsa sai zamana ana kiran shi yana kira a harka ta duniya. bai bata mai itikafi ba amma kaga zai rage masa ladan itikafi sannan kuma zai rage masa ladan da zai samu in yana karatun alkur'ani ya zamana idan mutum yana itikafi a wannan zamani ya yi taka tsantsan wajen amfani da waya in dai ba abu ya zama larura ba ya zama mai matuƙar muhimmanci to kai ya amfani da wayar shi ko wajen kalle-kallen abubuwa na hanyoyin sadarwa na zamani din wanda suke wayar hannun mutum irin su facebook irin su twitter da sauransu da rika yi duk wannan kaga inda ba ya zama larura ba ce kan mutum ne sannan kuma wanda ba sa itikafin su kawo mishi ziyara masallacin tunda masallaci kowa na shiga yanzu a zauna a tafira wannan shi ma zai rage wa mutum ladan itikafi duk da ba zai bata mishi itikafi ba na'am maza ne kadai ke iya shiga itikafi ko hadda mata a'a mata na yin itikafi maza na yin itikafi sai dai inda za a yi din kar a cakudu ya zama na inda mata za su yi idan masallacin ba na mata ba ne zalla wajen itikafi domin akwai wasu wurare da akan ware cewa masallaci kaza da masallaci kaza babu wanda za a yarda ya itikafi sai mace wasu masallatan kuma za ka ga cewa ba a yarda mace ta yi sai a ce to ku nemi masallacin ku inda mata ne zalla suke itikafi saboda gudun faruwar fitina kasan duk inda alheri yake shedan yana wurin to saboda haka maza na yin itikafi mata na yin itikafi kamar da ƙarshe malam ana ta batun cewa wasu masallatai suna cewa a biya kuɗi shin ya halasta a biya kuɗi kamar kafin mutum ya shiga itikafi ko kuma akwai wata watakila maslaha da za a bayar game da hakan wato suna karɓan kuɗi ne a tunanina saboda wasu abubuwa da za a yi amfani na masallacin kamar misali kila masu itikafi kaga za su buƙaci wuta to kuma kila ba a kawo wuta a inda masallacin yake sosai dole sai an yi amfani da janareta in kuma za a amfani da janareta dole a amfani da man diesel to kila kuɗin da ake caza na asiri man diesel ne da dai wasu abubuwa da masallacin ke buƙatuwa kamar kwashe masai na masallacin tunda masu itikafin a nan za su ringa kama, kama ruwa da yin wanka da sauransu abubuwa da wanda masallacin ke bukata kila saboda haka ake karba an na dawo kan tambayar ka ba laifi ba ne a karbi kuɗi ga wanda zai yi itikafi domin inganta wurin da zai yi itikafi.
Sheikh Halil Maraya malamin addinin musulunci a Najeriya. To kafin mu sallame bari mu ji ta bakin waɗannan mutanen da suka ce ba karan farko na shigansu itikafi ba kenan a wannan shekara. da kuma abin da suke ganin mutane ya kamata su sanya ma ido a lokacin zuwansu na farko.
sunana muktar ali abdullahi kan giwa da ke a garin katsina kofar sauri sannan ina so na shiga itikafi a masallacin banu kumasi da yake a rukunin gra Ah, duk da dai a duk shekara kusan shekara hudu kenan insha Allah na kan yi kokari ganin cewa na shiga itikafi dan na rabautu da falaloli wanda maza Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ah, ya sanar da mu Ah, sannan kuma akwai ka'idoji ah, da dokoki na shiga itikafi wanda bakin gwalgwado mun san su kuma muna kokari mu kiyaye su sannan kuma shi ma kanshi masallaci akwai ka'idojin da yake ah, ƙayyadewa Ah, Allah ya sauƙi wasu ana masa sata wani ba itikafin yake kai shi ba Ah, wata manufa tashi ta daban take kai shi Ni sunana Nura Bello daga Sokoto kuma ba ma yanzu ba dukkan zan iya cewa kusan shekara biyar kenan duk shekara idan Allah ya nuna mana ina shiga ittikafi a nan masallacin Juma'a na Arkilla Federal Local Sokoto daga watan ainihin 20 ga watan Ramadan zuwa 29 ga wata ko 30 idan an ga wata dai muna fitowa gabanin a yi sallar idi watan daren sallah kenan muna fitowa wani lokacin kuma muna bari har sai an sallaci idi sannan mu sau- sannan mu fito makasudin shiga ta kuma itikafi shine saboda yanayin da ake ciki yanzu tsadar rayuwa da sauran abubuwa sannan kuma muna fatar Allah ya karbi ibadunmu sannan ya sanya mu cikin bayi wa'anda ya yanta daga wuta zuwa aljanna kuma muke fatan mu kasance cikin wa'anda suka rabauta suka samu ci gaba na nan duniya da lahira sannan kuma kamar yadda na gaya maka cewa rayuwa ta yi tsada muna neman mu Allah ya muna buɗi ya haskaka mu rayuwarmu mu samu kamar da kowa ya samu musamman ni saurayi ne ni mai neman mai kokarin nema wa kansa abin yi sannan kuma saurayi ne ni wanda bai da aure kuma ina neman Allah ya hore min hanya da aikin yi da kuma sa in samu in aure domin raya suna da Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan matakai da muke da muna da matakai sosai wanda ake bi na shiga wani itikafi musamman ma a nan wani masallacin da muke yi saboda ka gani dole sai ka cike form na farko kenan sannan na biyu sai idan shekarunka sun kai as- ab- above 18 years sai ka haura mu shekara goma sha takwas sannan za ka cika form sannan za ka kawo passport ɗinka da phone number naka da kuma na wani ɗan uwanka saboda ko da an samu wata matsala sannan idan ka shiga ba batun wai shashanci wasa da sauransu aikin da ya kai mu shine karatun qur'ani salloli da na filfili da kuma watan azkar in Allah ya yarda Ra'ayin wasu al'umma kenan da ke shirin shiga itikafi a goman ƙarshe na watan Ramadana. To masu saurare da haka shirin na daga Laraba ya zo ƙarshe a wannan mako a madadin abokan aiki sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.